أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابقي haka ne ko muna sha bakwai ga watan rabi'ul awwal jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da talatin daidai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul maktum wannan shine karatunmu na 54 yau za mu tashi abdul islami alal qaba'il wal afrad bujiro da musulunci akan kabilu mabambanta da kuma mutane daya daya mutane daban-daban waɗanda annabi alaihi salatu wassalam ya ware su ya gitto musu addinin musulunci domin su karbe shi su musulunta في ذي القيدة أتكين وتن ذي القيدة سنة عشر من النبوة أتكين شكرة قومة دقاء النبت من ذن الله صلى الله عليه وسلم في أواخر يونيو أتكين كرشا كرشا وتن يونيو أو أوائل قوكما farko farkon yuliyo watan yuliyo watanni waɗanda suke bayan wato watan abin nan me yake kamar yadda jiya muka gai watan mayu waɗannan watanni guda biyu to ko dai su ko jiwai ko jiwan ko? ko dai ƙarshen wancan ko ƙarshen wannan shekara ta 619 aida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila makkata manzala sallallahu alaihi wasallama ya koma garin makka bayan wancan balaguran da ya zuwa ta'if Allah ya dawo liyasta'nifa domin ya saki ardal islami gitto addinin musulunci ala alqaba'il akan kabilu daban-daban wal afrad da kuma ɗaiɗaikun mutane mana dan ya sabanta abinda dama ya tashi yana yi tunda ya je makwabta ya ga abin bayiwa ya ce bari ya dawo cikin garin da ya fara da'awa ya sake maimaita wannan da'awan wanda ya ma mutanen garin waliktirabil mausimi kuma saboda aikin hajji ya yi kusa kanan nasu ya tuna mutane sun kasance suna zuwa ila makkata zuwa makka rijalan a ƙasa kamar yadda Allah ya ce wa zimfin nasu bil hajji ya tuka rijalan za su zo maka ƙasa da ƙafafuwansu shi ne rijal wa ala kulli zomirin kuma za su zo maka akan dukkan wani abin hawa ya tina za su zuwa min kulli fajjin daga dukkan wani waje wata nahiya amiq mai nisa riba ga gani san da ke tsakaninmu da makka a lokacin na amma duk da haka dan mutane za su tafiya tun babu abin hawa na zamani ba mota ba jirgin sama amma dai da haka dan mutane za su tafi wani ma kasa za ya tafiya kamar za ya je wata unguwa shi kenan sai makka kuma ya dawo haka mutanen da ba ko inda kuma suna nesa da mu tsakaninmu da su ma akwai nisa kuma suna tafiya kuma duk wancan lokacin babu babu ababen sadarwa irin na zamani masu daugawa to kaga daga kowace nahiya mai nisa mutane za su aikin hajji li'ada'i faridatil hajji domin sauke nauyin aikin hajji a wancan lokacin ana yin aiki hajji ne a gargajiyanci al'adance ake yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke zuwa ba musulmi ba mushrikai ne suke zuwa aikin hajji duk waɗanda suke zuwa daga nahiyoyi masu nisa duk mushrikai ne duk bautar wani Allah suke a zo wurin dace Allah kuma a yi shirka ka zo ka yi tattaki daga nesa amma za ka zo ba zan ka zaɓi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba to amma dai sun ɗaukan makansu duk shekara wanda yake da damar zuwa zai zo wali yashhadu manafi'a lahum kuma saboda salaci ababan amfanin su ababan amfani sune ababan amfani na addini da na duniya ibadodi da za a yi da kuma ainihin kayan kasuwa da zaka zuwa ka saida da waɗanda kuma zaka sayi wanda kayayyaki da zaka sayi na guziri wanda zaka koma ma iyalinka tsaraba wanda zaka koma iyalinka da su wa yadkuru ismallahi kuma dan su ambaci sunan Allah subhanahu wataala fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki waɗanda suke abin sani domin aiki haji dama ana yin shi ne cikin yan kwanaki kwana uku ne zuwa kwana hudu a je mina a yi na arafa a zo a yi abin nan tawaful wada' sa'annan a zanna mai na kuma kwana biyu zuwa uku kaga duka kwana hudu ne an kare aikin hajji to da aka yi haka tunda mutane na zuwa aikin hajji banta haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadil fursa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan damai ta zuwan baki garin makka kaga kenan ba musulmi suke zuwa ba suna arna ne suna maguzawa da zai manzo Allah ya amfani da zuwan nasu fatahu sai annabi alayhi salatu wassalam ya zo wurin su qabilatan qabila qabila qabila mana kabila bayan kabila in ya zo wurin wannan kabila ya mata bayanin addinin musulunci kuma sai ya je wurin wata ya ribu alaihimul islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada masa addinin musulunci ga yadda yake ga irin sakon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi wa yad'uhum ilai kuma yana kiran su ya zuwa ga musulunci kama kana yad'uhu kamar yanda ya kasance yana kiran su منذ السنة الرابعة من النبوة تن شكرا تهدو تأنبتي can mun riga mun gabatar tun daga wannan lokaci manzo Allah yake kiransu shekara shidda ana yi ga irin gwagwarmaya da artabin da aka yi da shi da mutanen makka to sai manzo Allah ya sake maimaita irin waccan da awar da ya fara da ita wa qad bada lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yatlubu minhum yana nema gare su min hadhihi sanati al-ashira daga wannan shekarar ta goma an yu'u manzo Allah ya fara neman su ba shi wurin zama su tattaro shi su tattare shi su baya matattara a inda suke kowace kabila daga cikin waɗannan kabilu wayan suru kuma ya nemi su taimaka mashi wayan na'uhu kuma ya nemi su ba shi kariya hatta yi ballewa hadda ya samu ya isar da ma ba a Allah bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi na manzanci da annabci saraka mazala yana neman wurin zama inda za a zanna ba ya samu kwanciyar hankali da ya daɗi da musulunci inda za a samun taimako inda za a samun kariya kan wani ya cuta mashi ko ya cuta ma mutanen shi abinda yake ta nema ga waɗannan ƙabilu kenan saboda aiki ne na al'umma musulunci aiki ne na kowa da kowa mutum dai bai iya ba dole sai an kama alƙabailun lati a rada alayar islam ga ƙabilun da manzala sallallahu alaihi wasallama ya gwada masa addinin musulunci ƙalar zuhuri imamun zuhuri ya ce wa kana mimman yusammi lana ya kasance mimman yusamma lana daga cikin waɗanda aka gaya mamu aka faɗa mana sunayensu min alƙaba'ili daga cikin ƙabilu الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من ذال صلى الله عليه وسلم يجي ورنسو ودعاهم كما يكلاس ذوق مسلمتي وعرض نفسه عليهم كما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مسكنش شيد كنش يتنيني من ذا الله صلى الله عليه وسلم waɗannan ƙabilun ga su kamar haka banu amir ibn sa'sa'a akwai banu amir dan sa'a-sa'a kabila ce wa muharib bin hasafa da kuma muharib dan hasafa wa fazaratu da fazara wa ghassanu da ghassan wa murratu da murra wa hanifatu da hanifa wa sulaimu da sulaim wa abis da abis wa banu nasr da banu nasr wa banu al-bakka'a da banu al-bakka'a wa kinda da kuma kinda wa kalb da kalb wal harith ibn ka'ab da al harith dan ka'ab wa udra da banu udra wal hadarima da hadarima falam yastajib minhum ahadun cikin su babu wani daga cikin kabilin nan da aka samu mutum guda ya karba aikin karantarwa aikin kira zuwa ga addinin musulunci aiki ne mai wahala kuma ba a bari don mutane ba su saurari ba ka bari ci gaba za kai ko mutum da ya ka samu bayan shekara guda dai ka ci nasara in ba baka samu kowa ba ka ci nasara domin ka sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya dauke maka domin Allah ta'ala abinda zai tambayi ka ka gaya ma mutane da ba zai tambayi ka ka samu mutane ba amma zai tambayi ka su kuma mutane za a tambayi su wani ya gaya maku sakona wadil qaba'il waɗannan kabilun allati sammaha az-zuhri waɗanda imam az-zuhri ya faɗi sunan su lam yakun ardu al-islam alaiha bujiro da musulunci akan su bai faru ba fi sanatin wahida a cikin shekara ɗaya ba wala fi mausimin wahidin kuma bai faru ba a cikin aikin hajji guda ba bala bala yace inna ma kadai kana ma baina sanati rabi'ati minan nubuwa ya kasance abinda ke tsakanin shekara ta hudu ta annabci ne ila akhiri mausimin qabla al-hijra ya zuwa karshen aikin hajji kafin ayi hijira bana shekara shidda kenan waɗannan ƙabilun cikin shekaru shidda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kira zuwa ga addinin musulunci wala yumkinu mala yace kuma bayiwa tasmiyatu sanatin muayyana fadin wata shekara ayyananniya li ardil islami ga bujiro da musulunci ala qabilatin muayyana ga wata kabila wadda take ita ma ayyananna wadda aka bare ta walakin al-akthara sai dai mafi yawan kabilun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa addinin musulunci ya kira zuwa gare shi kana fi sanatil ashira dika ya faru ne a cikin shekara ta goma bayan wannan balaguro da manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam zuwa Taif da ya dawo to sai ya kara kaimi wurin mi wurin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci amma da ma can duka kabilu ya ta gaya masu amma kaifiyatu ardil islam amma yadda aka gwada musulunci ala zil qaba'i akan waɗannan kabilun wa kaifa kanat rududuhu kuma yaya ne mai da martanin su ya faru ala hadha al-ard absa wannan bujiro wanda manzo Allah ya musu na addini faqad zakara ibn isaqa yadda aka yi abin da yadda suka mai da martani to malamin isaqa ya faɗa a cikin littafin shi wa nulakhisuha fima yal malamin yace za mu takaita su cikin abin da zai ci na farko banu kal ƙabilan banu kal atan nabi sallallahu alaihi wasallam ila baqarin min manzala sallallahu alaihi wasallama ya je ya zuwa ga wata kabila daga cikinsu baban mun riga can baya mun yi bayani cewa kabila ce karaba cikin babban kabila yawwa kamar yadda bahaushe babban kabila ce to a cikin akwai gobarawa akwai katsinawa akwai kanawa akwai zambarawa arawa gubawa wane ne duka sunan duk da hausawa ne sakkwatawa adarawa dukkan su hausawa ne haka ne ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya jema wata kabila karama daga cikin su yuqalu lahum wannan kabila ana kiranta da banu abdullahi diyan abdullahi fada'ahum ila Allah sai manzo Allah ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala wa arada alaihim nafsahu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa kanshi yace ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko ni zuwa ga gare ku gaba daya hatta innahu la yaqulu lahum har sai da ta kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masu ya bani abdullahi ya kudi abdullahi inna Allah qad ahsana isma abikum lalle Allah ta'ala ya kyautata sunan babanku ya ba babanku suna mai kyau ku sunan babansu abdullahi kaga wannan suna ne mai kyau ba bawan Allah sunan babansu kaga yana cikin sunaye mafiya kyau wanda mazala sallallahu alaihi wasallam mafiya kyawun sunaye waɗanda aka ce abdullahi ko abdul haqqi ko abdul azim da sauransu to mazala yake tunatar da zuciya baban ko suna ke gare shi mai kyau to ya kamata ku tabbatar da wannan bauta ta Allah subhanahu wataala a cikin rayuwarku ku karba sunan babanku zamanto bayan Allah kamar yadda shi ma babanku aka kira shi da sunan bawan Allah amma duk da haka nan falam yaqbalu minhu basu karba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma arada alai abinda manzo Allah ya gwada musu na addinin musulunci ba duk da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai bai sanyi ba bai sare ba yace kai anya da wannan babarin ta ake ba na biyu su ne banu hanifa ƙabilan banu hanifa a tahu manzala sallallahu alaihi wasallama ya iske su fi manazilihim a cikin masafkansu su ma sun zo aikin hajji a inda suka yi sansani suka zauna domin aikin hajji manzala ya ji ya same su fada'ahum ilallah ya kira su zuwa ga addinin musulunci wa araba alaihim nafsahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada masa kanshi ma'ana yace musu ni annaban Allah ne ni manzo Allah ne Allah ya koni zuwa gare ku falam yakun ahadun min al-arab babu wani daga cikin larabawa wanda ya kasance aqbaha alaihi raddan minhu wanda ya fi munin mai da martani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan kabilan Banu Hanifa ba da dai su ma ba su karba ba ko ba kamar waɗancan ba waɗancan ba su karba ba su kai shiru su kuma waɗannan sai da suka maida manzo Allah muguwar magana ba a samu ma waɗanda suka yi muguwar magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su ba Allah ya kiyaye now wa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ila bani Amir ibn Sa'sa'a ya zuwa kabilan bani Amir dan Sa'sa'a fada'ahum ila Allah sai manzala ya kira su zuwa ga Allah wa arada alaihim nafsahu ko manzala ya gitto kan shi gare su wa qala bayharatu min firas sai bayhara dan firas rajulun minhum mutun ne daga cikin su yace wallahi na rantsa da Allah law anni akhadtu hadha alfata min quraish wallahi da zan dauke wannan saurayin wannan matashin cewa da manzo Allah daga cikin ƙurashawa la akaltu bihi al-araba da na canye larabawa da shi sun maƙala sa'annan ya ce a ra'aita ya ce ka gaya mani ka bani labari ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in nahnu baya'naka in mu muka goyi bayanka muka kama maka muka yadda da kai ala amrika akan wannan al'amarin naka ثم أظهرك الله sannan Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka ka ya bayyana ka ya baka rijayi alaman khalafaka akan duk wanda ya saba maka ayakunu lana al'amru min ba'di shin shi wannan lamari naka zai dawo gare mu ne bayan kai ba karam ma'ana mu za mu ci gaba zama annabawa kamar ka za a samu wani cikin mai zama annabi saboda su abinda suke kallo mazala neman wani abu ne yake neman daukaka yake neman matsayi ne yake saboda jahilci zara ka ce in mun bi ka mun ji mai tabiyar ka tsawon rayuwa ka radda Allah ya karɓi rayuwa ka kuma wannan lamarin naka zai dawo wurin mu zamanto mu za mu ci gaba da shi da shugabancin da gobe qala sai manzo Allah ya ce al'amru ila Allah manzo Allah ya ce ai lamari zuwa ga Allah ne ya ba'uhu Allah yana aje lamarin shi haisu ya sha'u inda yake so fa qala lahu sai shi bai hara ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atuhdafu nuhuruna lil arab shin za a nufi za a nufo mu saboda laraba dole ka banda kai mana saboda kai za a kawo mana haƙi Allah ka mu mu hada da mu da larabawa mu yi gwagwarwa fa idza azharaka Allah idan Allah ya ɗaukaka ka kana al'amru li ghairi na kuma lamari sai ya zamanto ga wani la hajjata lana bi amrika yace ba mu da bukatar lamarinka fa abawu alaihi su ma suka kiya walamma raja'at banu amir lokacin da su wannan kabila ta banu amir suka koma tahaddathu ila shaykhin lahum sai suka yi bira zuwa ga wani dattijin daga cikin su wanda lam yuwafil mausima bai samu zuwa aikin hajji ba shi bai je ba da kibari sinni saboda girman shekarun shi saboda ya tsufa wa qalu lahu suka ce mashi ja'ana fatan min quraish wani saurayi daga cikin quraishawa ya zo wurin mu min bani abdul muttalib daga cikin banu abdul muttalib yaz'umu annahu nabi yana raye cewa lalle shi annabi ne ya dauna ila annam na'u yana kiran mu zuwa ga mu bashi kariya mu tsare shi wa naquma ma'ahu kuma mu tashi tare da shi mai wannan addini wa nakhruju bihi kuma mu fito da shi ila biladina zuwa garuruwan suka tambayi tsoho suka ce mun ga wannan mutumin yaya ne me kake tunani game da shi fa wada ash-shaykhu yadayhi ala ra'sihi sai dattijan ya dora hannayen shi guda biyu akan kanshi sun makala sai ce ya bani amir ya ku bani amir Allah min talafi yace shin ko wannan matsalar wannan abin da kuka gaya mana kuna iya gyarawa kuna iya komawa ku gyara halli zunabaha min matlabin shin ko bindin wannan matsala yana da abin nema ma'ana ko kuna iya komawa wurin shi yace wallahi mutunan kirki shi shine abin da yake ne wallazi nafsu fulanin bi yadi na rance da wanda ran wane yake ga hannun shi ma taqawwalaha isma'iliyun qat tunda ake wato dan kabilan ko kuma ɗayan annabi Ismaila gaba ɗaya babu wanda ya taɓa wani wannan magana wa inna hala tun da kuka ji ya faɗe ta gaskiya ne fa aina ra'ayukum ina ra'ayinku kana ya kasance an kun game da ku ma'ana ya aka yi ba ku yarda ba kun taɓa jin shekaru shekarun da aka yi ɗaruruwan shekaru ko dubbai kun taɓa jin wani cikin wannan a duniyan nan ma ya ce shi annabi ne sauran kai ce ni na ganin gaskiya ne annaban gaskiya ne kuma abu ne da kowa ke ta jira amma sun riga sun yi sa'in sa da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu wanda ya sai mai dosu waɗannan su ne kabilu guda uku da aka samu wannan shekara ta goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujiro musu da addinin musulunci kuma babu wanda ya karba a cikin su to amma Allah subhanahu wataala dama abin da yake so da yake sauki na wuri in Allah ya ga dama sai ya shirye maka da mutane in Allah ya ga dama kuma sai yake shirye maka da su kai ta fama da kai da su wannan fama da zaka shi ne ladar da zaka samu wurin Allah subhanahu wataala almu'minuna min ghairi ahli makka to ga wasu mu'minai su kuma ba mutanen makka bane wa kama arada rasulullahi صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والأفراد والوفود كما إن مزال صلى الله عليه وسلم يبجلو دا مسلم تياكان قبيلو دا بندبان دا كما توقع توقع دا سكا زيزوا أيكم حج أرض على الأفراد مزال صلى الله عليه وسلم يبجلو دا مسلم تياكان أيكم متاني والأشخاص دا كما قنقم متاني waɗanda su ba kabilin ba ne ko dai mutum ɗaya ko kuma gungun mutane in ya zo sai bayyana musu addinin musulunci ya gwada musu shi wa hasala min ba'dhi ya faru daga wasu daga cikin waɗannan ɗaiɗaikun mutanen da gungun su ala rududin saliha akan waɗansu mai da martani masu kyau wasu sun mai da martani mai kyau wa amana bihi iddatu rijalin kuma da yawa daga cikin maza mutane kenan su ma sun ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hadal mausimi bi qalil bayan wannan lokacin da aikin haji da dan lokaci kadan malam yace wa haka nubatan minhu ga wasu kadan daga cikin waɗannan waɗanda suka karba addinin musulunci na barkonsu su ne suwaid ibn samit suwaid dan samit kana sha'ira ya kasance mawaki ne babba mana gwanin waka ya iya waka waka ta baki take magana ba ta kidi ba labiban kuma mutum ne mai kanyin hankali da basira min sukkani yathriba yana daga cikin kabilun Madina waɗanda suke zaune a cikin Madina yusammihi qaumuhu mutanen shi suna kiran shi da alkamil cikakke me yasa li jalalihi saboda kokarin shi saboda tirjewa shi wa shehrihi kuma saboda wakar shi mana waka cikakke yake yana cikin mawakan da ake albari da su a lokacin shi wa sharafihi kuma saboda darajar da ke gare shi wa nasabihi kuma saboda asalin shi shi yasa suke kiran shi da alkamil ja'a makkata ya zo maka hajjan halin aikin hajji au mu'tamiran ko kuma ya zo makka ne halin yin umra fadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam islam manzo Allah ya kira shi zuwa musulunci fa qala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla alladhi ma'aka tana yiwa abinda yake tare da kai din nan mithlu alladhi ma'i irin abinda yake tare da ni mana tana yiwa yadda ne yiwa ga kai ma waka ci ga yau fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mashi wa man alladhi ma'aka yace ka ko me yake tare da kai kare ce hikmatu luqman tare da ni akwai hikmatu luqman hikimar luqman kala sai manzo Allah yace a'rifha alayya Allah yace gwada mana ita in jita annabi sallallahu alaihi wasallama bai cin mutuncin mutane bai wulakanta ko bai rena mutane bai rena bai wakka kaga zai ce a'a ni annabi ne baka da wani abu da ya kai na kawai ka tsaya ka saura a manzala adalci yake sai manzala ya ce faɗa mana na kan yi faraba sai annabi sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujiro da abin da ke gare ya baje koli ya yi ta wake waken shi duk ya kare fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya ce mashi inna hadha al-kalam la hasan zala ya ce lalle wannan magana taka magana ce mai kyau inna hadha al-kalam hasan kana ce mai kyau kaga manzo Allah ya yabe shi bai kushe shi ba saboda baiwa ce amma waka baiwa ce ilimi ne daga cikin ilimin mukan da Allah subhanahu wataala yake ba bayan shi matsalar da ya waka galibinta masu yin ta dushir mummune dushiri ne ta ci shine matsalar waka kawai amma waka mai kyawu mai kyawu ce kamar kowace irin magana ta ce mara kyawu kuma ba ta da kyawu kamar kowace irin mummunan magana mawaka ita da kanta ba ta zama haram sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wallazi mai abin da ke tare da ni afdalu min haza shine mafifici daga wannan da ka gaya mana Allah ya ce Qur'an anzalahu Allahu alayya ta'ala Qur'ani ne ni da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gare ni huwa hudan shi shiriya ne yana shiryar da mutane daga bata wa nur kuma haske ne yana fitar da mutane daga duhu zuwa haske tace saboda haka nauya hinaka fatala alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqur'ana sai manzo Allah ya karanta mashi qur'ani ba bari me ya karanta mai wani wuri ba qur'ani dukkan shi dukkan shi gaba ɗaya shari'a ne kuma da haske ne don daga farko haka ne wadawu ilal islam kuma ya kira shi zuwa ga musulunci ba aslama sai suwairi ya musulunta domin ya ga abin da ke tare da manzo Allah ya fana shi wa qala sai ce inna hadha alqawla inna hadha laqawlun hasanun lalle wannan kai ma magana ce mai kyau yace kuma na karba na yarda da cewa abin da ka faɗa yayi wanda na faɗa falamma qadima almadinata lokacin da yazo madina bayan ya dawo kenan lam yalbas an qutila bai dade ba ka kashe shi fi waqa'atin a cikin wani yaki da ya faru bainal ausi wal khazraj tsakanin kabila aus da khazraj qabla yawmi bu'ath gabanin ranar da aka yakin bu'ath mana bai dade ba yana dawowa kenan Allah ya mai cikawa cikin bada da ake na kabilancin Madina ya samu kanshi an kashe shi a ciki wal aglabu wato mabilin jayi annahu aslama ya musulunta fi awail sanati al-hadiyata ashara a cikin farkon shekara ta 11 minan nubuwati daga annabi to wannan shine mutum na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mai musulunci kuma suka tattauna da manzo Allah a ƙarshe ya mika wuya ya karba addinin musulunci sai dai bai isa ba garin ya dade ya yada addini ko ya kira mutane zuwa ga addini shi ma Allah ya mai cikawa mutum na biyu shine iyasu iyasu ibn mu'az iyasu dan mu'az shi kuma kana gulaman hadathan ya kasance yaro ne mai kurciya ma'ana yaro ne karami da kurshe shi bai dade ba ma'ana ka iya samun shi daga shi ma'ana bai wuce shekara 20 haka irin sha biyar sha shida sha bakwai tun da an ce gulam a karamin yaro ke kuma hadatan da kuruciya yau mai shekara ishirin gaga ya fara rabuwa da kurciya min sukkani ya ba yana daga cikin mazauna madina shi ma kadima ya iso makka fi wafdin min al-aus a cikin tawagan kabilan aus mutanen madina jawo su kuma abin da ya kawo su makka sun zo ne yaltamisuna suna neman alhilfa abokan kawance min ƙuraishin daga ƙuraishawa shine alhilf kawance ana kawai akan mutanen su min alkhazraj daga cikin khazrajawa ma'ana sun zo nema da za su kama masu yakin da suke madina da kabila yan wasu kenan yaki ya tashi mutanen maka su kai masu ga musu dauki wadalika qubayla harb mu'az wannan gabanin yakin mu'az ne fi awail sanad a cikin bargon shekara ta 11 min al-luwati daga annabta id kanat niranul adawati saboda wutar yaki ta kasance muttaqida mai ruruwa fi yasriba a cikin garin madina bainal qabilatayn tsakanin waɗannan kabilun guda biyu kuma kabilu ne wanda kowa da uba dai suke kowansu da ubansu daya kamar yadda can maliga mun gabata yan gida ɗaya ne saboda da aka ce kabila ba yana nufin waɗanda kana jin wannan ba ya jin magana wannan a'a da larabci kabila tana cikin laraba ga sanadi larabci suke amma kabilu ne idan hausa ne an ce kabila to yanzu shi ba haushe bai yarda ce mai kabila wadda abin da ya dauka kabila wanda ba su jin hausa shi amma wurin balarabe mu duk kabilu ne yawa ko da muna muna fahimtar juna amma tun da sunan mu na kabilan ba iri ne bane ka kabilu ne to yan gida dai ne wa kana al-aus kabilan al'ausu sun zamanto aƙalla mafi karancin adadin yawa min al-khazraji da khazrajawa balan ma'alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi maqdimihim yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labari da zuwansu lokacin da manzan Allah ya ji labarin sun iso madina makka ja'a sai manzan Allah ya ce wurinsu sallallahu alaihi wasallam fa jalasa ilayhim sai manzan Allah ya zanna wurinsu waƙarar da mai ce masu hallakun fi khairin shin ko kuna da bukatar wani alkhairi min ba je lahu wanda ya fi alheri daga abin da kuka zo saboda shi faƙalu sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba za ka wannan wani abu ne ka wanda ya fi alherin abin da muka zo da shi muka zo saboda shi kala sai manzo Allah ya ce musu ana rasulullah manzo Allah ya ce musu ni manzo Allah ne ba'athani ila al-ibad Allah ya aiko ni zuwa ga bayi ad'uhum dan in kira su ila an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah kasa da komai da Allah to ma ga Allah ya turo ni wa anzala alayya al-kitaba kuma Allah ya saukan mana da littafi ثم ذكر لهم الاسلام سالم manzo Allah ya fada musu musulunci akwai sallah akwai zakka akwai kaza diye ta gaya musu addinin musulunci yadda yake wa tala alaihim alquran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu qur'ani dan ma dai ba a faɗi wani qur'ani ne manzo Allah ya karanta ba wani waje cikin qur'ani wata sura wata aya faqala iyas ibn mu'adh sai iyas dan mu'adh yace ai qaum yace kai mutane hada wallahi khairun mimma ji'tum law yace na rantsa da Allah wannan abin da manzo Allah yazo da shi wannan abin da ya karanta mana ya ba alheri daga abin da baka zo domin shi fa kaza abu al-haisar Anas ibn Rafi sai Abu al-Haisar wanda yake cewa Anas dan Rafi sai ya kama rajulun min al-wafd wato mutum ne daga cikin wannan tawaga ta ta ainihi mutanen madina da suka zo sai ya ɗauko hafnatan wata damkamin turabil batha daga ainihin turbuwan ƙasan ta nan makka ƙorama biha waje iyas sai ya watsa ta ga fuskar iyas wa ƙari sai ce da'ana ya ce rabu da mukyalihu bala amri ya ce na rantse da rayuwata la qad ji'na li ghairi hadha wallahi mun zo ne ba saboda wannan abin da aka karanta mun inda muka zo neman abokan kawance waɗanda za su kama mana waɗanda muke yi ba sama ta iyasu sai iyasu yi shiru tunda babba ya mai magana sai yi shiru wa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wan sarafu ila madina su ma suka koma madina min ghairi an yanjahu ba tare da sun samu cin nasara ba fi aqdi hilfin a cikin kulla kawance da suka zo rima ma a quraish tare da quraish ba samu wannan ba kuma ba sami ba karban musulunci ba kaga ba ci nasara ba ke ba da rujuin bayan dawo su ila yasrib zuwa madina lam yalbas iyas shi ma iyas ba dade ba an halaka shi ma ya halaka ya mutu amma iyas tunda ya koma madina wa kana yuhallilu ya kasance yana yawan faɗin la ilaha illallah wa yukabbiru ya kasance yana yawan Allahu akbar Allahu akbar wa yahmadu kuma yana ta alhamdulillah alhamdulillah wa yusabbihu kuma yana subhanallah inda mauti wurin mutoshi yana ta faɗin haka bala ya shukuna to mutanen shi ba su kokwantan cewa annahu mata musliman cewa ya mutu yana musulmi saboda haka dai shi ma kenan ya karɓi musulunci mutum na uku daga cikin mutane waɗanda suka karɓa addini shine Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr al-Ghifari sanannen sahabi wa kana min sukkani nawahi Yathrib shi ma ya kasance daga cikin mazauna gebe-gebe nahiyoyin Madina wala'allahu shi ma tana yiwa لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يا عند لابارن أيكو من ذا صلى الله عليه وسلم يزو مدينة بسويد بن الصامت da suwaida dan samit wancan wanda ya bara musulunta wa iyasi bin mu'az da kuma iyasi dan mu'az bayan an samu labarin sun karba addinin musulunci waqa fi udhuni abi zarrin aidan sai ya fado a cikin kunnan abizar shi ma dai hayyau ya bado a cikin kunnan shi labarin zuwa manzalar sallallahu alaihi wasallam anya shi ma ba musulunta zai ba wa sara sababan li islami kuma ya zamanto shine mafarkin mafarin musulunta shi baraka abu zarri shi ma yana cikin wadanda sun dade cikin musulunci rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito ali ibn abbas daga abdullahi dan abbas qala yace qala abu dharr abu zarri ya ce kuntu rajulan ni na kasance wani mutum ne min gifar daga kabilan kifar fa balagana sai labari ya iso mun anna rajulan cewa lalle wani mutum cewa da manzo Allah qad kharaja bi makkata wato ya fito a garin makka yaz'umu annahu nabiyyun yana cewa shi annabi da Abu Zar ya ji haka yace fa qultu li akhi sai nace ma dan uwana in tariq ila hadha ar-rajuli ka tafi wurin wannan mutumin tunda yace shi annabi wa kallimhu ka yi mashi magana ku tattauna da shi ka tabbatar da cewa annabin ne ko ba annabi ba wa atini bi khabari sai ka dawo ka kawo mana labarin shi fa talaqa sai dan wannan shi ya tafi makka falaqiyahu sai ya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a sa'annan ya dawo fa qultu sai nace mashi ma indaka nace me ke wurinka ma'ana wani labari ka sabo mun faƙarar sai ce wallahi laqad ra'aytu rajulan yace na rantse da Allah na ga wani mutum ya amuru bil khairi yana umarni da alkhairi wa yanha ani sharri kuma yana yin hani daga sharri fa qultu lahu sai nace mashi lam tashfini min al khabari baka warakar da ni da labari ma'ana ban kawo mana labari gamsashe ba cewa ne in ka gan shi ka zauna ku yi magana ka mai magana ya ma magana ku tattauna don kaga mutum kawai sai ka dawo ka ce mani kaga mutunan kiki fakan ya ce da naga haka sai na ɗauki juraban burgami irin ɗan abin nan ɗan jika dai haka ta balagu wanda ɗan abin da mutum zai sawa da ‘yan kayan shi da ɗan ‘yan ruwan shi ciki da wa'asan da sanda ya ce kawai sai na ɗauka na ce da kai na za ni tafiya ثم أقبلت إلى مكة سألنا نيسو مكة فجعلت لا أعرفه شكنا نيتني من شبان غانا إنايك بان غانيش وأكره أن أسأل عنه كما إنا كامر إني تنبيا غمرش saboda fitaccen annabi fitaccen manzo ba sai ai tambaya game da shi ba yace saboda haka na tsaya sai na ganshi da kaina ba sai wani ya gwada bane shi ba wa ashrabu min ma'i zamzama ina shan ruwan zamzam wa akunu fil masjidi kuma sai in kasance cikin masallaci na makka qala yace fa marra bi aliyun sai sayyidina ali yazo ya gane ni za ya wucewa fa qala sai yace ka anna ar-rajula gharib sai ka amma dai kai wannan kamar bako ne ko ban taba ganin ka ban san ka nan garin ba kala sai abu zarra ya ce kuntu na ce masu na ali na'am ya ce haka ne ni ba ne ba kala sai ya ce fanfari kilil manzil ka zo mu je gidana tun da na ga ba ne ba ka da masauki garin nan ban tsalabtu ba sai na tafi tare da shi la ya tsalu ni an shayin ba ya tambaya ta game da wani abu wala ya tsaluhu kuma ni ma ba ni tambayar shi wala ukhbiruhu kuma ba ni bashi labari ba mu hira kowa ya gumda bakin shi shi yana kallo na ni ma yana kallon shi balamma asbahtu lokacin da safiya ta yi gadautu ila almasjid sai na sammako na dawo masallaci li as'ala anhu domin dai in kar yanzu so nake yi tambaya tunda ban gan shi ba walaysa ahadun yukhbiruni anhu bi shay'in kuma babu wani wanda yake bani labari game da shi da wani abu mana ban samu wani labari game da shi ba kala yace fa marra bi ali sai sai na ali ya kara gamuwa da ni fa kala sai yace ama nala lirrajuli ya arifu manzilahu ba shin har yanzu mutumin bai samu masaukin shi ba inda za a sauka ba ana kai wannan ba kowa yanzu baka samu sauki na ka dawo masallaci qultu lahu qala qultu lahu sai ne qultu sai ne ce la nace la ban samu ba qala sai sai na ne ce bari fantalik mai ka zo mu je gida ka biyo ni mu kara koma gida qala yace fa qala sai sai na ne ce mani ma amruka me sha'aninka wa ma aqdamaka hadhihi albalda kuma me ya kawo ka wannan garin namu qala sai ce qultu lahu sai nace mashi in katamta alayya in zaka boye mana abin da zani fada maka akhbartuka zan gaya maka qala sai ce fa inni af'al sai na ne ce mana zan yi ba na gaya ma kowa qala ya ce qultu lahu nace mashi balagana labari ya iso mana annahu cewa lalle qad kharaja hahuna rajulun a nan garin makka wani mutum ya fito ya zu'umu annahu nabiyullah yana cewa shi annabin Allah ne farsaltu akhi yukallimu sai na aiko dan uwana dan ya masa magana faraja sai ya koma wa lam yashfini min al-khabar bai warakar da ni da labari ba faradtu an alqahu sai na so in hadu da shi tunda dan uwana bai kawo mani gamsan shan magana game da shi ba sai na ce bari in zo da kaina mu gamu fa qala lahu sai sai na ya ce mashi ama innaka yace ka saurara lalle kai qad amshita an shiryar da kai shikenan ka samu hanya hada wajhi ilaihi wannan ita ce fuska ta zuwa gare shi mana ni ne zan kai ka wurin shi udkhul ka shigo haitu adkhul inda ka gana shiga ka biyo ni baya inda ka gana shiga kai ma ka shigo fa inni in ra'aytu adam ka saurara muna tafiya kana bayana in naga wani mutum akhafuhu alayka wanda nake mai tsoron shi nake tsoron ka akan shi qumtu ila al-hayat zan tashi zuwa ga katanga haka kaman ina neman ka anni uslihu na ali kamar yana gyaran takalmi na wamdi anta kai kuma ka wuce ka kyale ni kawai kakka ce me nake kakka mana magana fa ma ba sai ya wuce wa ma zaitu ma'ahu na wuce tare da shi hatta dakhala har sai da ya shigo wurin annabi wa dakhaltu ma'ahu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na shigo tare da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu law sanati mashi arif alayhi alislam ka gwada mana musulunci ba a raza sai manzala sallallahu alaihi ya gwada mai musulunci ba aslamtu yace sai da musulunta makani nan take ko da ya gaya mana nace annan addinin gaskiya ne fa qala li ya aba dhar sai manzala ya ce mani kai abu dhar uktum hada al'amra wani al'amari na musulunta ka kaboye shi warje ila baladik ka koma garinka ka koma ka ci gaba da bauta la a boye kanka fada ma kowa ka musulunci da abu zar dan abin nan ne yawwa dan ga ni kashe ne shi ba yake tsoron wani fa idza balagaka zuhuruna idan bayyana mu ta iso maka cewa mun bayyana fa aqbil to ka dawo fa qul sai ne ce wallazi ba saka bil haqq yace na rantsi da Allah wanda ya yi boka da gaskiya la yasru khanna biha wannan musuluncin bayyana shi zani bayyana a gurin tsakanin mutane sai na wadi shi kururuwa kara ma zani ce na musulunci fajitu ila almasjid yace sai na zo masallaci inda ake fana addinin wa ba ma garin su ba can ya ce ya musulunta ka gare ba wani abu za a yi tunda ba ma san labarin musuluncin ba to nan inda ake fada da musuluncin yace nan za a yi wa quraishin fi quraishawa na cikin masallaci fakultu sai ne ce ya ma shara ƙuraishi na ce kai ƙuraishawa ku saurara inni ashhadu an la ilaha illallah ina sanar da ku na yadda da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kai wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul kuma ina shaidar cewa lalle annabi muhammad bawan Allah ne ma'aikin Allah ne faqalu sai suka ce qumu ila hadha sabi ku tashi ku ce wurin wannan dan tawayan faqamu suka tashi favorebitu aka yi tabubuna na sha duka so kai da amuta amma bige ni ne saboda in gudu fa adrakni al-abbas sai abbas da abdul muttalib sai yazo ya tarda ya tardo ni fa kabba alayya sai ya rufe ni haka thumma aqbala alayhi sa'annan ya fuskance su suma fa qala sai ce waylakum taqtuluna rajulan min ghifar yace Allah wadaran ku zo ku kashe mutum da kabilar Ghifar kun san matsalar wannan ku muttajaruku wurin kasuwancin ku wa mamarrukum wurin wucewa ala Ghifar akan kabilar sheki ana wurin da kuke zuwa kasuwanci garin su ne inda kuke wucewa ko da ba ku kasuwa ta garin su kuke wucewa kuna ga- je in kun kashe shi in kuka bi ta hanyar kuma ba sai an kashe kuma ba aqla wa an sai suka rabu da ni da suka ji an ce haka nan falamma an asbatul gada yayin da kuma safiya ta yi na tashi da safi rajatu sai na koma fa qultu mithla ma qultu bil amsi sai na ƙara faɗin irin abin da na faɗa a jiya na ƙara cewa shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasul wa qalu suka ce qumu ila hadha sabi ba kyare kaza mai ba ku ƙara tashi zuwa ga wancan dan tawayan je bai sha duka ba ko fa suni abi ma suni abil ams aka ƙara duka na kamar yadda aka duke ni a jiya ba adraka ne abbas har yau dai abbas yayi maza yazo ya tardo ni ba kan ba alayya ya rufe ni dan ka a bige ni wa qala mithla maqalatihi bil ams ya kara irin maganar da ya fara a jiya ya kara maimaita musu waɗannan su ne mutane guda uku daga cikin mutane waɗanda suka musulunta ga na hudu nan akwai na biyar ma duka gasu nan amma dai akan wannan za mu tsayawa insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka taimake mu da san annabi da koyi da shi da biyayya da da'a gare shi Allah subhanahu wataala ka sa mu cika da imani da yayi mana dukkan matsalolin mu gaba daya ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara gyara mana su ba abin da za su yi domin ya amfane mu Allah ka sa su yi shi da abin da za su yi domin ya cutar da mu Allah ka hana su jami'an tsaron mu Allah ka kare su daga hararayen ta'adda da yan bindiga Allah subhanahu wataala ka kara musu fahimtar juna da kishin kasa da kishin addini da rikon amana da karin gaskiya tsakanin su Allah subhanahu wataala mara lafiya ka ba su lafiya marigaya Allah ka jikan su da gafara da rahama Allah ka sa sun huta abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah subhanahu wataala ka samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka raba mu da yunwa da talauci kuma mu arziki da wadata ka ba mu aiki mai albarka Allah subhanahu wataala ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kara mu musulunci girma da daukaka ka kara musulmi daukaka ya Allah Allah kara musulmi haɗin kai da san juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna ya Allah Allah ka kore sharrin shaidanu daga barin mu ya Allah da makircin su da kaidin su ya Allah duk wanda yake nufin mu da kaidi ko sharri Allah subhanahu wataala ka shirye da shi ya Allah idan ba ya shirye Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin shi ya Allah Allah ka baida mai sharrin shi ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين